من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذن الله وأجارنا من النار بياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الخميس درين جمعة شاترة قوة شعبان na shekara ta 1445 bayan hijira wanda ya dace da 29 ga watan biyu shekara 2024 da haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam muna cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna ayoyin wannan sura kusan na ƙarshe domin wannan ayoyi suna rufe sura ne kamar an yi bayanan da aka yi a cikin surai yanzu kuma ana an zo ana katuma ne ana rihewa ne kenan wajen rihewa akwai jawabai da za a tuno ma mutane abubuwan da aka faɗa musu baya ko da sun manta don a rufe surai ya zamanto ta ƙare kada mutane su manta da ayyukan da aka faɗa na yi kada su manta da hannun da aka faɗa na ciki don su hannu za mu tashi aya 33 insha Allah ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa la tubdilu a'malakum
Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya masu imani sai Allah ce ati'u Allah wa ati'u Rasula Allah yana umarnin bayan shi su yi biyayya ga Allah su kuma yi biyayya ga manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me yasa aka kawo wannan aya wajen rikewa ai a can farko an nuna mana والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم tunda waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani suka yi aiki na ƙware suka yi imani da abin da Allah yake sassarkarwa na wahayin musulunci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne wanda Allah yake yahe ma kurakuransu lahin ma da suka wa Allah albarkacin imaninsu da annabi Muhammad albarkacin aikinsu da alkur'ani sai Allah ya yi musu kurakuran da suka yi kuma sai Allah ya gyara ɗabi'unsu ya zamanto nan gaba kuma ba sa aikata kuskure suna ƙoƙarin yin ayyuka kullum na alkhairi magana za su faɗa ta alkhairi aiki za su faɗa na alkhairi in wani gida ta je za a ga alkhairi ke cikin tahiyar amma Allah sai ya tsare su ya kame su daga hannayensu daga aikata sharri ko zukatansu daga kudirce sharri ko harshensu daga faɗar sharri to kaga wannan ni'ima ce da albarka ta imani da annabi Muhammad ita ke sa haka kenan Allah ke cewa zan gyara sai yake ta zalika bi annal ladina bi annal ladina kafaru tabul batila abin da yasa Allah ya lalata aikin kafirai saboda sun bi ƙarya sun bi shedan ne to duk wanda ya bi shedan idan ma taba wani abin kirki alaka shi da shedan sai ka sa wannan abin kirkin Allah ya rushe shi duk wanda ya bi manzon Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallama alaka da manzon Allah ko da a baya kana da wani abu mummuna sai Allah ya shahe mummuna wanda yake nuna maka bin annabi shine arziki bin shaidan asara ne kamar yadda muka yi fara a kan ayoyin baya ko to tun da haka ne nan sai da za a rufe sure ai amma wancan bayanin dan ka gane sai Allah ya kirayo masu imani ya sake tuna mun wancan magana dan ka manta yace ya kuma imani kuma Allah da'a cikakkiya in an ce ati'un laha wato ɗari bisa ɗari ko dubu bisa ɗari da Allah ya ce a yi ka fahimci abin baka fahimta ba kai sai aka ce wa ati'un rasula wannan annabin ma da aka aiko muku wanda saboda biyayyar shi ake yahe muku kurakuran ku a gyara ɗabi'unku to shi ma kuma shi biyayyar cikakka biyayyar annabi cikakka tana jayo muku duk alkhairin da kuke so a duniya haka tana jayo muku samun gafara Allah haka tana siyayo muku samun karɓar ranka a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali haka tana jayo maka samun kwanciyar kabari a nitse ya zama to kabarin ka ya zama to rawdat min riyadil janna haka tana raba ka da azabar kabari haka tana raba ka da firgici na tashin kiyama haka kuma tana baka damar ƙetare sira'i ba tare da ka sha wahala ba haka tana sauƙaƙa maka hisabi haka kuma tana sawa ka samu littafinka a hannun dama haka tana sawa ka shiga gidan aljanna tare da kai da zuriyarka ni'ima kan ni'ima kenan wanda kuma sabanin bin annabi shi kuma abin da zai ka kishiya waɗannan abin da muka zaɓa ababen da muka zaɓa sai Allah ya kira masu imani don gudun kada su yi asara cewa suwa Allah biyayya suwa mandan Allah biyayya su yi haƙuri wajen biyayya ga Allah ko mun ɗaki biyar da duniya sai wani ƙyale-ƙyale take walƙiya ta ƙarya ta yaudara kwantar da hankalin ba wani abu bane wanda zai ɗore ƙarya ce Allah ce wala su tsiru a amalarku kada ku ba ta ayyukan malamai suka ce ashe aiki zunubai sabawa Allah suka ruguje ma'aiki kamar yadda shirka take ruguje aiki kamar yadda wasu ayyuka na banna suke lalata tunaninka da kwakwalwarka suke ma lalata ma zuciya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan dan adam yayi zunubi sai Allah dauko wani dugu baki dan kadan kamar dugon tawada sai ya diga a zuciyarsa sai wannan wuri ya zama to ya samu wani dugo baki ya rufe zuciya idan ka tuba sai a goge wannan duban idan kuma ka ci gaba da ƙara zunubin sai wannan duban ya raka faɗi ya raka faɗi yawan zunubin ka zai sa duban ya yi ta faɗi har ya mamaye zuciyar duka to san da wannan zuciyar dugon nan baki ya mamaye ta gaba ɗaya to sai zama to zuciyar ta rufe alkhairi baya shiga cikinta sharrin kuma da ke cikinta baya fita saboda wannan dugon ya mamaye babu abin da zai raba ka da wannan dugon sai istighfari da kyawawan ayyuka da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai na malikiya suka ce da wannan shi ya sanya wala tusiru amalakum kada ku bata ayyukan ku idan kai azhar sai kaga ana wata azhar can kai dai kai can kuma da jama'a ake yi zaka sake yau suka ce idan ka sake ina makomar ta da to farilla ce ka mai da nahila ka ruso ta daga matsayi na koli ka damo ta kamar ta karamin matsayi to galiban malamai akwai suka ce cewa wannan shi ake aikin da kai na kirki karka rusa wasu malamai suka ce a karka rusa aikin ka da kin annabi ko da kin bin sunna annabi ko da saban Allah ko da shirka sai Allah ke cewa إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركوا أعمالكم
Allah ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah lalle haƙiƙa waɗanda suka kafirta domin ai can baya ai an mana zantan kafirai ko aka kuma na zantan masu imanin da suka imani ko to sai Allah sake memeto maganar kafiran da aka maka da bayan dama an sanar da kai asarar kamar da aka mezo maka maganar mu'mine ba an sanar da kai ni'imar da Allah ya musu amfanin bin sunnar annabi tunda ana so a rufe suran ne ana so a tuna maka abin da aka yake da alkhairi haka kuma ana so a tuna maka abin da yake da hadari Allah ki ta lalle waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillah sai ka rinka toshe mutane daga fahimtar addinin Allah ma'ana suna shinge ga addini ba sa so ya yafi bayan ma rishin ya shi suna so inda da ake yin shin su yi amfani da damar da Allah ya ba su yaƙi addinin su ga sun raunata addini an lalata tunanin mutane ‘ya'yan musulmi an lalata musu tunani madadin koyon alƙur'ani da karatun musulunci da sunnar annabi sun tafi waƙe-waƙe da kallon fina-finai da kallon batsa da kallon faro da rigingimin balo da rigingimin siyasa da rigingimin waye da waye ya zama to tunaninku ya tafi a can Allah ya faɗi maka wanda za ka yi gaba da shi ya faɗi maka wanda za ka so shi su kuma ya suka so suka ce wannan da Allah ya ce ka so shi to suna so kai kuma ka ƙi shi wanda Allah ya ce ka ƙi shi kuma suka ce ka so shi yanzu sai a haɗa ka da gaba da wanda Allah ya ce ka shirya da shi a haɗa ka soyayya da wanda Allah ya ce maƙiyinka ne kai ma ka ɗauke shi a maƙiyi in kuma ka ɗauke shi a masoyi zai cutar da kai a duniya kuma abin zai cutar da kai a lahira yanzu sai a maka ba nan ba ta shi bai ƙaunace ka ba kuma kai ba kai abin da Allah zai ƙaunace ka ba kaga kayi batan batakar ka ba ka a allo ba ka ga Allah ba ka ga dangi ba ka ga danga ba ka ga dangi haka ne sai ka zama aikin banza domin waɗancan da kake san su dai ba sa san bari ma ba su ma ɗauke ka ba a matsayin ɗan adam kai kuma nan ka zo kana ɓata ma kanka lokaci su aikin da suke kuɗi suke samu hankalin su kwance suna ci da kyau su sha da kyau su haƙurin motar da suke so su yi abin da suke so cikin wadata kai kuma kana nan cikin ƙura da talauci da yunwa da rashin aikin yi amma kuma kana ta rigimar barcelona kana rigimar arsenal ka haddace sunan wane ne har kana madarshin hankalin banza na sayo dan wasa a lokacin da yake da ya so in bai da ko biya kalla biye na yin wakilin shi ma ta ike shi na sayi dan wasa kan miliyan kaza kuma ina ganin a wannan wasan ni ne zan ci nasara wannan da kake son bai son ka in ya ji ma kana son shi sai yayi amai wallahi dai kauna ɗan ɗanwauta ce kai kuma ga ka gana gaba da muminai ga ka gana gaba da sunar annabi ba ka san ka haɗa kai da mutanen kirki kana maganinsu a gidadawa kana ganinsu a marasa wayewa to waɗanda suke irin yaɗa irin waɗannan fasadin su ba su musulunta ba kuma suna kare mutane da musulunta sun sannan matu suka mutu wa hun kufarun suna kafirai falan ya gafira Allah lahum har abada Allah ba zai taba gafarta musu ba domin inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha
saboda inna Allah lalle Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta ma mutumin da ya hada shi da wani wa yaghfiru ma duna dhalika amma yana gafarta ma wani laifin da bai kai girman shirka ba liman ya sha'u shi ma ba dukkan masu laifi ke gafarta ma ba wasu ne wanda in ya ga dama ya yahe musu ya yahe ba dukansu ba ne kuma ba a san ba kaso nawa ne cikin ɗari na masu laifi allah zai ma yahe akwai dai kasan nan yana da yawa bai da yawa ba a sani ba shin kuma a cikin kasan komin yawan shi kana daga ciki ko baka ciki kai baka sani ba me ya kamata ka yi ka nisanci kowane laki kar ka fake da wannan aya an gane ko da haka Allah ba zai taba gafarta musu ba har abada saboda wancan laifin kafirki da suka yi suka kuma mutu akan kafire wasu malamai suka ce wannan aya tana da alaka da ta baya innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah tana da alaka da Allah da yake ya ayyuhal ladina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa la tubtilu a'malakum tubtilu a'malakum wannan bata ayyukan naku da yin ridda in kuka yi ridda to ake kula da shi kenan shi yasa aka biyo bayan ta lalle wanda suka kafirta fa suka ma raka toshe mutane daga fahimtar addinin Allah kuma suka mutu ba su sake dawowa cikin musulunci ba har abada Allah ba zai taɓa musu gafara ba ko da adam sun yi aiki na kwarai da Allah ke cewa fala ta hiru haka ne kada ku yi rauni ai tad'afu kada ku yi rauni anil a'da'i a gaban makiya wa tad'u ila salmi ku ku rinka kira ku ce a zo a yi sulhu a zo a yi sulhu idan ana jayayya tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana rigima ko da rigiman nan ta kai a yi fito da fito da makami in dai bisa ka'ida aka yi shi bisa ka'ida shine in an tar da musulmi a garin to ya zama dole ne su kare kansu ba za su bari kawo mutane su kashe su haka yaƙi kuwa a nan ba kan wane kowa na bai hau duk al'ummar ƙasa ko da mata ne daga cikin gidaje ko babban diga su ɗauko taɓa ne wani in ya ba da baya su sabkar mai a ƙeyaye ƙasa ko da da duwatsu ne hatta da yara so su shiga cikin wata idan ku ne aka tarda a ƙasar ku za a yi mamaye ku to kowa shiga cikin hada ba a yahi makowa ba to wannan in kuka yi shi halar kuka yi to idan kuka zo a haka kar kuma ku rika cewa a zo a yi sulhu domin abinda kuke gudu suna gudu shi ko basu gudu shi duk dan adam rai nawa gare shi akwai mai bi akwai na saidawa duk wanda nashi ya wuce ya wuce ke to sannan ni bisa gaskiya ta ne Allah ne ya bani izinin in kare kaina in kare kasata in kare dukiyata in kare iyalaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka fada shi dan ya kare dukiyar shi aka zo sai an kwace ya rike kayan shi aka fafata har ya mutu ya zama shahidi aljanna zai kai wa man qutila duna ahalihi wanda ya zo don za a fada iyalansa a ci musu mutunci ya yi tsaye-tsayen daka ce da ai haka gari in nan bayan rai na ayi aka yi bayan ran nashi inda ya mutu aljanna za a yi maza Allah man kutila duna irdihi duk wanda aka kashe bisa kare mutuncin ka za a wulakanta ka a maida ka bawa na kasashe wulakantacce ka kare darajar kanka tarjo ka akai ba kai kaje ka fada mutane ba to wanda aka kashe ya shahada kun gane ko dan haka dukkanin musulmin mu da suka mutu ba wanda ya asara ajaban li amril mu'min akwai abin mamaki abin alfahari abin jin daɗi ga al'amuran mu'mini shi mu'mini musulmi duk al'amarin shi alkhairi ne sai ce idza asabahu alkhaira idan wani alheri ya samu musulmi shakara sai ta godiya ga wannan alherin ya yi ta aiki na addini ya yi ta ƙoƙari yana nuna ma Allah ya gode faka na kairar da sai wannan alherin ya zame mishi alheri ɗoriya a kan nada wa man asabatu sharra wa man asabahu sharra wanda kuma wani sharri ya same shi sabara in dai mumini ne sai ya haƙuri faka na kairar da sai wannan sharrin kuma ya zame mishi alheri kaga alheri ya zama sharri wannan sharri ya zama alheri shi alheri kuma ya zama alheri amma gawa mumin ga mumini to shi kuma kafiri maketaci azzalimi dan daba dan kwace dan mamaya dan sai na kwace arzikin ka ya zama nawa dan sai na maida ka ba kowa ba dan sai na gidadantar da kai na ci arzikin ka shi kuma ran shi ne yana mutuwa gashi ya zo sata an kashe shi da ja kai tsaye kuma ya zo ya kan musulmi jahannama kan jahannama kan jahannama kan jahannama kuma al'ada yaƙi ce babu wani bangare da ba a kashewa komin gaske komin shin gaske ku komin ƙarhin komin shin ƙarhin ku to idan ana irin wani alatta wala ta wannan wala ta hindu kar ku nuna rauni ku ji a zo a shirya wa tad'u ila salami wai ku rinka kira a zo a yi wannan a yi sulhu ko a daidaita a yi zaman lafiya ku bari su su nema in suka nema kuka fahimci neman ya ka amfani to sai ku yarda domin ka'idar da Allah ce wa in da hulis salmi fajana halaha wa tawakkal ala Allah idan wata al'umma ta karkato tace a zo a yi sulhu fajana halaha kuma ku karkata ku ce a yi sulhu amma in za ku yi sulhun ku dogara ga Allah wa in yuridu an yakhda uka idan suna nihin za su yaudare ka ne da sulhu fa inna hasbaka Allah Allah ne zai taimake ka zai maka magani Allah ya isa ka kenan anan wannan aya tana nihin idan mutum mai abokin gaba ka yace a zo a gyara iya binciken ka ba ka hango ba sharri ne kuyo amma in ka hango ga sharri a kasa to yanzu ba zato bane kake ko to ba za ka rida wannan gyaran ba in ka hango ga sharri a kasa ba za ka yi wata ba amma in baka hango ba iya fahimta ka kai da kai zaman lahiya yake nema a gyara to kai ma karkace tun da amurka za ka kidaya abubuwan da aka maka ce dole ne an biya maka bukatunka sai a yi sulhu me sulhu iya abin da kake so a samu rage kana san abu biyar to ba biyar za su samu ba kila a samu uku ko hudu shi ma wancan a janibin shi a samu uku ko hudu kun haɗa yana a tsakiya akwai abin da ka rasa shi ma akwai abin da ya rasa akwai abin da ka samu shi ma akwai abin da ya mi ya samu to wani shi ake kira sulhu sai a zo a daidaita ka a rinka yaudarar bayan Allah kuma kada a rinka wani nukunukutu a ƙasa amma idan aka yi nukunukutun aka rinka kitsa wasu ababe na yaudara tun da yanzu duniyar yaudara ce to Allah zai tsinka yadda ku kuma Allah zai yi maganin abu da haka nan wala tahinu kada ku yi rauni wata da'u ila salami ku ku je kuna neman sulhu wa antumul a'launa alhalin ku ne madaukaka saboda Allah zai ba ku daukaka akan makiyanku an gane ko Allah zai ba ku daukaka matatun sai aljanna Allah zai ba ku daukaka ya shigar da tsoro a cikin zukatan kafirai Allah zai ba ku ɗaukaka na sai Allah ya jarrabe su da musiba ko a kusa ko a nesa daga wa an tumul a da ku ne maɗaukaka an gane ku? in kuntum wallahu ma'akun ku? Allah yana tare da ku ku suwa ku mummine wannan ma'iya ana kiranta ma'iya hafa wannan ma'iyar wata irin ma'iya ce daban in ba haka ba ya Allah tare da kowa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ya tare da kowa duk inda yake ko ma yakunu min najwa salati illa huwa rabi'uhum babu wanda su ware su uku su yi ganawa Allah ne na hudu su yana tare da kowa amma wannan jama'iyya ce amma ta wata hada kowa da kowa kafiri mu'min ya shiga ciki amma ita wannan ma'iyya da Allah ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku bishara ce mai girma bin nasari ta samun nasara a abin da ake fafatawa da kuma ɗaukaka da za ku ɗaukaka a kan makiyanku su kuma su ƙasƙanta a gabanku wannan ita ce abin da ake ne kenan ma'iya ce auniya nasariya Allah zai taimake ku ya tare da ku da taimakon shi zai taimake ku me yasa zai taimake ku bai taimake ku saboda ku ne nashi yanzu faɗa ne ake tsakankanin na Allah da na shaidan to shi Allah zai taimaki nashi shi ma shaidan zai taimaki nashi to da ƙarfin Allah da ƙarfin shaidan suna haduwa ƙarhin wani tabbatacce inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin shine ma'abucin ƙarfi tabbatacce amma inna kaida shaytani kana da'iba shi ma kirce shaytan rauni gare shi shaytan rauni gare shi sai Allah ke cewa ولن يتركم آمالكم walam yatrukum ala ama yatrukum a'malakum kuma Allah ba zai lalata aikin ku ba a'a Allah da sannu ma zai cika muku ladan aikin da kuka yi wala yanqutukum minha shay'an ba zai tauye muku komai daga cikin ladan aikin ku ba sai Allah ke cewa إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يتعلكم أموالكم
Allah ke cewa to ku sani ya ku mutane duniya wadda kuka ba kanku wahala a kanta Allah ya tallahi aikin banza ce kuma ita ma ta yarda aikin banza ce kuma masu neman ta ma sun yarda aikin banza ce ba wai he wanda suke neman lahira bane suka da duniya aikin banza ce har mai neman ta yarda aikin banza ce Allah ke cewa ku sani innamal hayatud duniya lalle ita rayuwar duniya da kuke ganin ta gaba ɗayan ta duniya laƙibun walgi walahawun da wasa gafala kamar yadda yaro ke gafala da wasa ya bar abin da zai amfani shi sai in ya ji yunwa kana ke ganarwa ya makara haka ne ko ba kawai kana iya aiken yaro maza maza ya je ya sayo mai za a masa abinci ya sayo man ya tarda abokan wasa a ajiye man a gehe ai ta tabka wasa kai ta jira ba zai tuna ba da mai ne aka aiko shi ya yaje kuma ai abinci sai da yunwa ta kama shi sai ya tuna da man shi kuma ya tuna in yaje gida ma sai an mushi fada haka ne kuma kawai to gaba ɗaya duniya ba ta wuce irin wannan abu ba me ake so a nuna mana shi yaro idan yanzu aka ce yau sha uku da wata ai akwai hasken wurin wata ko a ce kuma kamar da bazara ne ba hadari ba sanyi idan wata ya wannan hasken yara sukan jin daɗin fitarwa ko ko kuma da safe kowa ya karya yara sukan wutarwa su haɗu idan aka haɗu za a zo a yi gidaje na wasa a wurin gidajen nan za a ga da gaske aiki ake tukuru don wani ma sai a yi fada saboda wannan gidaje kashi an daki wani an yanke mafi kunci idan ya magana ake a baka da gaskiya kai ka taka gidan shi ka ganta doka a cikin abin da dokoki kuma dole haƙura bai da gaskiya yanzu kullum da aka mishi sakamakon laifin shi ne saboda ya tuntube da gidan shi to abin da ya kai ga za a iya da kan mutum a kan shi idan ka bari ka kwantar da hankalinka sha biyu na rana ya lokacin abinci yayi yaran in suka yi ma wannan gidajen sai an musu kata-kata an yi daga-daga da su an yi rawa a kansu ya zuwa ake faɗa dan me za a kashe amma da kuma gashi za a gudu a tayi gida sai an yi daga daga zuwai kowa wanda ya katar da ba kowa za ku haka na ce da Allah ku yi shuru kai a in ka kwanta da hankalinka da an jima za ta yi yunwa za ta kore ko dare barci ya sa su kore haka nan ne ko ba ka bane to duk wani haya da kake ji a hanyar wannan can an wani ne wallahi mu ba za mu yarda ba dole kaza da kaza da kaza wanda ya daga murya wanda ya daga murya ba ta shekara ɗari da nan da yardan da wanda bai raba katar da kowa wanda katar da kowa yana daki sai an tallaba shi in yi fitsari ce miciji a ce baba ba miciji ba da tikashe na ya tsara ta ina bai yarda ba ta kuma gidan da a zamanin nan da shekaru arba'in irin gidan da yake birge mutane yanzu irin shi ne ake saya a rushe ya zama kauyanki ne mamanta da gidan yara da suka rushe kansu da ba zawa ba kai hada babbar riga da mota ana ran kai kai ana aiki to wannan gidan da kake yanzu ba gida bane ake san dan kara wannan nan gasan da boss a shekarar 50 da gani an yi wata kala wani kuma in yazo ya rushe su sai kashi da an yi zaman kawai kaga jin rubuta ne wani dole wani abin tsanwa na wannan wai wai in za su yi kwanan ba sai su yi wani tsanwa tsanwa ne jin da wannan kawai ce har yauke a lokacin ba irin shi ake ba kuma ya zama mi abin da kai shi wani zai rushe ya ce kaya hauka kai kuma a lokacin ku ne manyan masu hankali to haka za ku tare duniya ita ma a rushe ta zai ta zama rashin hankali dama hauka ne kuke abinda ba abinda zaka samu a cikin ta baka tahiya da komi fa in ka mutu haka zaka tahiya kai daya abukanka ne za su raka ka in suka raka ka kuma wallahi tallahi manya manyan mutane a dauka kai babban mutum ne mai matsayin mukami a sarauta a ce wani babban sarki ne ya rasu to wallahi motar da aka dora gawo wannan sarkin sarakuna ba suke ba su ba cikin ta ba suke a yanzu leburori ne a cikin ta talakawa ne tare da mai martaba masu martaba suna ina suna can motocinsu masu sanyi kuma wallahi ba su zo su mai kashi ba ba su bari za su mai kashi kabari talaka za su mai kashi kabari masu hannu da kanta su kama shi da kanta su meka shi kabari su dora mai itace su dora can da kofa liƙe liƙe can da kofa ba wani da zai ce kai mai martaba kuke ma haka a daga cewa ku sa burgi wani dan bumbu ku saye ai abin yayi dan hadi ku danna ce ta ya jingina bangon gabas fuskar mai martaba ta take jingina da bangon gabas wasa ce duniya ko ba sarki la'ibun wa lahawun wargi ne da wasanni kawai amma wa in tuminu inda a duniya riba da za ku ci abi ɗaya ne mai wayo a duniya mutum ɗaya takali wanda ya imani wa tattaku ya kiyaye dokar Allah to shi kare ta riba duniya duk wanda ba wannan ba duniya ta ci riba shi shi ta sa ma bi duk abin da ka samu a cikin ta to duniya ta sa maka bi
in ba imani ba in ba imani ba shi yasa manzo Allah ke cewa ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa alimu muta'allim kai ku saurara mutane in ji manzo Allah ce duniya fa Allah ya tsire mata albarka kuma duk abin cikin ta ma Allah tsine mata albarka sai ya toga ci abu hudu mutane bi rasmi da wasu ababe ba mutane ba su biyu kabu mutum bi ne ba tsine ne ba duk wanda kage na yauta sai ya ce wa alimu wa muta'allim da mai ilimi da ya san addinin Allah da mai koyar da ilimin shi mai neman ya sanin ba shi bane masanin nema ke sani to shi ba tsinanne bane tunda ya kama hanya sanin wancan ma da ya sani ke kowa shi ba tsinanne bane sauran wa gaba ɗaya sauran tsinannu ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya fasar da gani da Hausa mala'unatul la'antattu ne an nisanta su da garama Allah dan ka gama biology ka je lahira ba ka samu gafara ba sai inda ka yi aiki da shi ka taimaki al'umma kawai ka zama kafinta kana gadage ya baka samun gafara sai in ka da ka zo ka yi gaskiya da amana da ka samu kuɗi ka taimaki addini ibada ka da kai take samu da kai ba gama katako da katako bane laki ba gama ƙasa da ƙasa bane laki mi kai in ita kaɗai kai baka bauta ma Allah ba ƙasa da ƙasa ka gama ka an yi aikin banza a'a likita ne kai an yi aikin banza sai in ka yi aikin kwarai ka yi imani da haka duk wanda ya gama wani aiki ba ilimin addini ya yi aikin banza sai ke cewa illa zikirallah sai ƙur'anin Allah wa ma walahu da abin da yake da alaka da alƙur'ani irin sa hadisai da tawfiqu da ilimin fiqh da ilimin gado kaza kaza to wannan duka ilimin da za a amfani al'umma ba dinan ne bane amma wanda duk ba wannan ba dinan ne to kun ga ashe kenan wa in tu'minu in kuka yi imani wa tattaku kuka ji tsoron Allah yu'tukum ujurakum Allah zai ba ku ladaddakin ku ba kadan ba ba zai rage muku komai ba wala yas'alukum amwalukum kuma Allah bai tambaye ku kudi ba dukiyarku Allah bai ci ku ba shi ba yami zai dita Allah mawadaci ne in ma kai an ce ka dukiyarka zakka ce za a yi kuma dan uwanka zakka ba tu'khadu min aganiyaihim faturaddu ila fuqara'ihim fa amso ta daga wurin mawadatan cikin su ku miƙa ma talakawan cikin su duka su ne su su su ba Allah ba ake kai ma ita ba manzo Allah ake kai ma ita ba a karbo daga talakawan gari a ne wannan masu arzikin gari a miƙa ma talakawan gari kuma in an ce ka ka dukiya a musulunci ba tara ba ake maka he an shekara guda ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya cikin arba'in ɗin kashi arba'in ake ma dukiya wata goma sha biyu idan da za ka yi lissahi irin su fatan irin su kudin da kake biya na lib ɗinka irin su kudin da kake biya duk wata irin kaza kaza kaza kaza kaza da ake daddora maka da duwan da takas takas takas za gane da su da zakawa hin yawa kuma da yake ba wani abin albarka ba ne sai a karɓi miliyarori ka rasa inda suka yi me su ma bai kama da su wanda ya ɓace da su ɗin ma ka kalle shi ma bai ba miliyar ya nutse da miliyar ɗari biyu kuma in an kashi kasuwa bai miliyar ɗaya kuma in ka zama idan ita shi ba su ne shi inna lillahi wa inna ilaihi shi ma ba su ne shi da haka in ka ji ma an tambaye ku dukiyar ku to zakka ce ku bada in ka ji an ce ba da kaza abinda Allah baka da kace ka bada ka nemi aljanna sai Allah ke cewa me إن يسألكموها فيوبكم تبصلوا ويخرج أدغانكم إن يسألكموها إما أن تنبيك دوكية تاكو ko kun bada ko ba ku bada ba ba wani abu bane amfanin kanku ne zai koma ba ga Allah ba yarji wa yarji thawabuhu ilaikum ladan abin zai koma zuwa gare ku ba zuwa ga Allah ba kuma wa yakhruju azganakum Allah zai fito da azganakum muguntar da kuka boye a cikin cikin cikin ku cikin zukatanku sai Allah ya bayyana ma duniya kowa ya gane sai Allah ke cewa ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء Allah ce ha antum ha'ula'i ku waɗannan musulmi da ake karanta muku alƙur'ani kuka ce kun yarda to da auna ana kiran ku ne ana kiran ku ne ana gayyata ku ne bisin fi sabilillah dan ku ciyar da dukiyarku dan daga addinin Allah Allah ke da duki Allah ke da addinin Allah ne mahalicinku Allah yi ku masu kudin Allah yi wasu marasa kudin sai ce ku yi kaza daga addini na ne taimaki wani daga addini na ne ciyar da wani daga addini na ne an yi haka ne dan ka samu ladan dukiyar ka karka yi asara ta ana dan shi kuma talaka ya yi haƙuri da talaucin shi kuma Allah ya kama sauki ta wata hanya kuma ya kulla alaƙar zumunta tsakankanin ku domin duk wanda kama kyauta yana kaunaka Allah yakan sa mishi a cikin zuciya san kaunar wanda ya mishi alheri haka Allah halitta zuciya kaga kullu alaka ce ake tsakankanin ku ana kiran ku li tunfiqu fi sabilillah dan ku ce da addini wannan duke ku dan daukaka addinin Allah faminkum amma daga cikin ku man yabkhal akwai wanda yake yin rowa ya iya amsa wajen a taimaka wa addinin Allah to ku sani wa man yabkhal duk wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi ya ma kan shi rowa ba ya san ba kan shi ya ma ruwa sai mala'ikan mutuwa ya ba ya an je lahira ba mala'ikan mutuwa in ya tarin karo mutuwa ta zo mala'iku suka zo wanda za su yi maganar shi kafin malakul mauti ya iso to zuwa su faɗa mishi irin asara da ya na dukiyar shi shi yasa Allah ke cewa an fi ku wa an fi ku min ma razaqnakum min qabl an yati ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kun min as-salihin Allah ke cewa wa an fi ku fi sabila wa an fi ku ku ciyar da dukiyar min qabl tun kafin wani rana da za ku bar duniya ranar ku ta ƙarshe ta zaman duniya ta zo ku gama da ikon da za ta fiya da bai kula sai ka ji mai mutuwa yana cewa wanda kwanan shi ya ƙare yana cewa da rabbi ya ubangiji na ya Allah mahalicci na laula akhartani ila ajalin qarib Allah ina neman arziki ina neman alfarma a dan bani lokaci ba mai yawa ba ba duk da nake so in sake zama in yi wani aure in yi gida ba a'a a ɗaga mini ko da awa ɗaya ke in koma cikin lafiyata da hankalina to ban Allah ne zaka yi duk zaman da kai a duniya kake neman karin awa ɗaya ko biyu sai yake fa as sadaka dan in yi sadaka dan na ga amfanin ta na ga sharri rikin yin ta to in kai sadaka menene maganin sadaka yake wa akun min salihi da dan ki zama to cikin muna- mutanen kirki ashe da ba mutumin kirki bane kaga da kanshi a wurin mutuwa zai ga haka sai Allah yake cewa walam ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
Allah ke cewa da dai Allah bai taba jirke ta ma rai ba idan ajalinsa ya zo na mutumin kirki ma ba a mai ba ƙari sai na marowaci ba za a maka ƙari ba kaga zai bar duniya yana mai takaicin abin da aka nemi ya yaƙi kuma yau ga rana abin kuma babu damar yi lokaci ya riga ya wuce sai tuwatar ashe kaga idan baka yi amfani da dukiyarka ba baka yi amfani da kurciyarka ba baka yi amfani da iliminka ba baka yi amfani da lafiyarka ba baka yi amfani da ranka ba rayuwarka ba wajen tana da abin da za ka tunkari ubangiji da shi wala sai kai asa shi yasa ubangiji yake gaya mana a sotul kiyama ga mutuwa ta tunkaro mutum ya shiga tsakankanin wani hali mara kyawu mintunan shi na ƙarshe a duniya kuma farkon mintunan shi da ya fara ganin alamun tahiya lahira domin yanzu ya fara ganin abin da bai saba gani ba ya gama la'iku da aini aini kaga bai saba ganin su a duniya kuma ya fara magana da mala'iku madadin magana da abokan shi da matan shi yanzu da mala'ika ne yake magana kaga wannan yan mintunan a duniya ne fa ba a riga aka je lahira ba to waɗannan yan mintunan mintuna ne masu haɗarin gaske a kowa kuma mintuna ne waɗanda idan ka yi amfani nan za ka fara ganewa ka amfani kanka idan baka amfani kanka ba nan za ka zargi kanka Allah ce gashi lokaci yayi shi ya tabbata rana ce ta ya bar gidan shi rana ce ta ya bar wannan duniya rana ce zai bar matan shi da abokan shi كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق yaya shi yake وظن أنه الفراق مهم.
والتفت الساق بالساق gashi manya-manyan abubuwa guda biyu sun fuskance shi abu na farko barin duniya abu na biyu tahiya lahira yanzu zai bar duniya kuma duk abin da ya aikata a duniya gashi ya taho da shi za a mishi sakamako kuma a ayyukan da ya a duniya din babu da kirki masu yawa kuma lalle ku sai an mishi sakamako kuma abin ya wuce kuma yanzu zai tinkari lahira ga mala'ikun da za su wuce da shi zuwa lahira nan shine wata fata saku bi sa da haka ko an tsaida shi kwabrin shi ya lauye ba zai iya tsayuwa ba faduwa zai to kuma gashi fara فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى
مم.
ثم ذهب إلى أهله يتمطى
مم.
أولى لك فأولى مم.
ثم أولى لك فأولى Allah ke cewa gashi fara sadaka wala sallah bai yi sallah ba kuma bai yi sadaka da zuke shi ba ta abin da ya yi sallar shi ba ta karɓu ba in ma yayin don bai nemi iliminta ba bai yi ta yake kamata ba don ka a zarge shi ne ya yi kuma ba a zarge shi ba ta biya shi domin ka san shi imani yana da wani abu ko ba ko da ƙarya kake sai amfani ka ainihin zai baka dama ka rayu ana girmama ka ana komi da kai amma Allah san ba mutumin kirki bane kai he kyale ka ya hana a yaƙe ka ya hana kaza da kaza ya sa a maka sallah kai ka barra musulmi in an ji Allah sassake kai kai ka wuta Allah tsare mu amma a musulunci ya maka amfani a ina saboda bai yiwuwa a ce kalma kamar ta la ilaha illallah a faɗe ta a taɗe in an taɗe a wani wurin sai an yi samu a wani wurin da ka yi ta da ikhlasi to da ka same ta duniya da lahira to in bai ikhlasi ya ta amfani ka duniya aule da kafa aula Allah ce hallaka ta wajaba akan wannan ita ta cancanta akan wannan mutuma kuma irin waɗannan azaba ta cancanta akan wannan sun ma'aula da kafa aula sannan irin wannan halakai asara ita ce ta dace da shi domin bai ma kanshi alheri ba bai taimaki kanshi ba bai yi amfani da hankalin shi ba bai yi amfani da damar da aka bashi ba sun mazahaba ila ahli ya tama sannan a nan duniya ya tafi zuwa ga iyalansa yana mai imuwa su ne 'yan sharholiya a yi abin da aka dama Allah ya halaka ta tabbata gare shi da halaka sai Allah ya ce ai hasabul insan asibul insanu an yutraka suda wai dan adam tsammahanin shi a kyale shi sudan haka nan shi zai yi abin da ya ga dama ya yi iya je inda ya ga dama ya ma kan shi doka ya ma kai ma baka kyale na ƙasa da kai baka ce ba doka bai yiwa ko dai ƙa'ida ce babu abin da bai da shi yasa a ko'ina akwai babba ko babu a sojoji akwai babba ko babu akwai wanda ya sai wani babba wani babban bai sani ba a likita akwai babba ko babu da Allah a yan kasuwa akwai babba ko babu akwai to a tasha wurin masu sanjika akwai babba ko babu ka isa kai abin da ya gadan suna da doka ko basu to da Allah ina tambaye ka duk wani tsari a ina ne babu babba babu kuma an yarda wannan kogan shi za a bi amma sai a wani a yi a harkar addini ne ka ce kai gaban kanka za ka ci kai jishin kanka za ka ci bai yiwa akwai doka akwai babba sai in a abin zaman aure ne mai ta ce a ita ba ta yarda ba mijinta da ita da miji duk ɗaya wai ba tuni ce ba ta ai komi mace da namiji zai yi mace za ta sai ya karya shi ma ya san ƙarya ne kuma ce makin san ƙarya ce amma a ce a nan ne babu babba amma ita ma aka ɗauke ta ta wurin aiki sai mai gidansa ya ce ta tashi za ta tashi idan ana tashi girin tashi wuri ya mata magana kuma to dole ta yi hada ashe an yarda ta girma Allah to shi dan adam kafiri a tunanin shi kawai a kyale shi abin da ga dama alam yakun nutfatan alam yakun nutfatan min maniyyin tumna
thumma ثم كان علقة فخلق فسوى
فجعل- فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس- أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
sai Allah ke ta shin dan adam ya jifi tarihin rayuwar shi wanda da ba ɗigon ruwa mani ruwan mani bane da ruwan mani ba aka yi duk wani mai ƙarfin da ka sani duk ƙarfin isa shi duk basirar shi kuma yumna wanda aka cuɗa ma tsakankanin maniyin namiji da maniyin mace sun makana alaƙata sannan kuma ya koma jini fakalaka aka halicce shi ya zama ɗan adam fasawa aka cika mashi halitta shi aka jirita shi ko waje ala minhu Allah ya sanya daga wannan ruwan na maniyin zaujai na zakara wal unsa nau'in halitta guda biyu wani ya zama namiji wani zama mace duk daga idan suke tahowa sai Allah ke ce to alaysa zalika bi qadirin ala ajrul mawt yanzu me irin wannan ikon ba shi da ikon ya raya matacce yana da iko to da haka dan adam ya bar tunanin cewa wai yana da ikon yi abin da ya ga dama da haka kita wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu والله الغني وأنتم الفقراء wallahu al-ganiyyu Allah shi mawadaci ne. Allah mai arziki ne wa antumul fuqara gaba ɗayan ku mutiyata ne babu wanda ba mutiyaci ba an kafar da shi da Allah kab wanda ka sani to mutiyaci ne da abin da kake ganin dewa ne a wurin Allah ba dewa ba kai ne kake ganin dewa shi kai da aka baka kudin duniya aka ce aiki ka kirga su sai ka sai ka nemi a baka hutu ko ba ka bane to shi kuma a halitta Allah duniya ita ce kada ba kudinta ba da masu kudin da kudin da duwatsinta da taurarinta da rana da rana da ina da ina da ina da ina da ina a wurin Allah duka dukan su dan abu ne dan kadan kuma a lissafi kai kuma baka baka lissafi yan tsakaninka da Allah ka ce to da Allah ana so a samu wani ne ake so za a bashi kyautar digiri na daktora ba ma daktora ba profeso ne za a baka kai tsaye muna so a kowa musu to da Allah muna so kalgon da ke departement din take saka gaya mu ko nawa ne kam ka san da ba wanda sani ba gardabo da kake ko bilani ma ko lama kaje ko ila ko ya bai kaje baka ya baka ne bala haka ne to rata itace kala daya cikin dubbai baka san ba ko gindi nawa ne ba ho duka jihar da magana ba Niger ba fa to ba wuri daya eh to haka ne to bare a ce to hudu tohon to shi wannan toho in ya in ya fado wata rana zai fado a ina zai rike mi zai amfani da shi so nawa zai yi diya kuma ƴaƴan diyan nawa ne kaga abin ya wuce ka da haka gaba ɗayan ku talakawa ne in an gama da ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane gaba ɗayan ku mabukata ne ga Allah kaf wanda ka gani ya da bukata ga Allah har wanda ya ce babu Allah idan ta ɓaci sai ya ce Allah in ta lalace mun shagin wanda suke cewa babu Allah daga ba da tarkice suka rika cewa in Allah da mu dai mun dogara ga Allah wani Allah Allah ya isa haka suke cewa ko Allah ya isa ah ashe akwai wani a sama kuma da ake cewa kursi buram kotin daga ke sai Allah ya isa ashe akwai ta gaban da Allah ya isa ai ƙara ne ka kai nan an ki baka gaskiya to ka kai kotun gaban kursi furam sai ka ce Allah ya isa in Allah ne kama ka ina za ka kai ƙara shi daga ta Allah ya ina wa ya isa ba a zance ya je ka shi ashe ita ba kursi furam akwai gaban da shi yasa dukkanin ku ku mutane wa antumul fuqara talakawa ne sai Allah ke cewa وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإن تتولوا إذا كنت جوية بايا an ɗa'atihi gama Allah biyayya watti ba shar'ihi daga biyayya ga shari'ar Allah da ya aiko annabi da ita ya tafsir qauman ghayrakum Allah zai iya canza ku ya kawo mutane kuma la yakunu amsalakum sannan mutanen kun ba za su kasance kamar ku ba walakin ya kunu na samitsi na mutsi'ina su za su kasancewa masu sauraron abin da Allah ce masu ma Allah biyayya za su rinka yin biyayya lahu ga Allah wani awamirihi ga umarnin Allah in Allah ce su bayar su bayar in Allah ce su hana su hana shi ya sanya in an ce zo a bautawa Allah da kai zo a yi sunna annabi da kai sabo in baka taho ma ɗan kasau wallahi babu barin kowa sai mun taure shi kaga wannan sunne ko duk gidan da ka sani sai mun tace shi ita gardama ka sheza ko zaki ka bani mu kake ma wahala in dai da rai da lahiya na kan namu dan ba wanda za a zo a ilmanta a kai mishi kallabin annabi ya kiya in kace a yaudara ce ake hemu ce kai ida gaske ko ai dai bin annabin gaskiya ne ikrar da gaskiya to kai inda gaske mayaudaran farsa da yaudara kai tsakaninka da Allah ba annabi shi ya sanya an kuka zuwa duk wani mai kankan ba wanda yake gaba da addini to addini ya tasiri ce shi yanzu duk wannan bige-bige na kasashen turawa su kuma mutane sai musulunta suke a turai su sun juya ba suna yaka addini shi kuma addini yana tafi a cikin shi sanya duk su gama nikan garin zasuka ai da manna Allah yake sai an kai su bango ha sai sun raka koya itace ya kuro sai suka yi ta tara makamai tara makaman he kai za ka yi su mu dan mi muna sallah muna azumi ai muna da abin yi yaushe za mu zama mu da muke sallah muna karatun alkurani muna ta fahimta hadisi muna fahimta fikihu muna ta da wannan lokacin mu nemi nahawu mu nemi kaza ina maka lokacin zuwa muna nake rikirin bambam muna gwada makamin nukiliya kai je da kake dan banza kai zaka yi in kai he ka tashi mu je mu kashe ka da shi ka hudda mahaukaci yanzu mutumin yana koyan alkur'ani zai je ya rika tunanin ya zai kera mota ka a kera ka zo da ita ai aikin ka tsira ko da gajeren wandan ka da karanka mu kuma sai Allah ba mu kuɗi je mu tsaya in ta lalace mu ce in sauki ka fesa shi ka taba shi in taba shi ka ka fesa shi mu tsaya kai ka rika tara kuɗi ba kama Allah komi ba ranar lahira ka tafi wuta nan duniya ka je wuta domin kullum kana cikin aiki kikir kikir kikir kikir kikir kana kulla kulla ta ku dai a samu duniya sai ka gama kullawa sai ka mutu sai gane ka aikin banda mu kuma mun mun tsaya mun huta ba haka bane saboda kar ku damu Allah zai canza duk wani mugu ya kama mutumin kirki yi kokari kai ka zama cikin mutanen kirki addini bai faruwa addini kullun nasara yake a yi da kai ya ba a yi da kai Allah mana albarka Allah shi gafarta mana Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ma ka mu albarka Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka ba su kariya da kariyarka Allah ka rufa musu asiri Allah ka shiryar da kasan mu Allah ka dora ta musu turba ta kwarai ya ubangiji Allah ka bude mana arziki mai yawa mai alkhairi yan kaso mu Allah sa albarka kasuwancin su ma sana'an mu Allah ka sa albarka cikin sana'o'in su ya Allah muna tawassuli suna ka tsubbobinka ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙonka waɗanda suka rasu a cikin Allah ka ji kansu waɗanda suke da ta bukata Allah ka biya musu bukatun wanda suke neman wani ayyuka Allah ka ba su wanda suke kan ayyukan su Allah ka albarkace su a cikin ayyukan Allah ka ba su girma a ciki Allah ka rufa mana asiri Allah ka kare mu Allah ka mana maganin makiyanmu Allah ka mana maganin makiyanmu Allah ka mana maganin makiyanmu ya Allah ka taimaka ma shugabanninmu tun daga kan shugaban kasa da firaminista da ministan cikin gida da na harkokin waje da na tsaro da na da na da na da na da sauran kumandoji suke tsare can da can da can da can da can da masu ba da shawara can da can Allah gaba ɗaya Allah ka taimake su waɗanda suke da wata manuwa da ba ta kirki ba Allah ka canza ta zama ta kirki sauran ƴan Nijar da suke ta wani manuwa wanda ba su ga in ba su gane ba Allah ka gane su wanda suka gane Allah ka shirye su wanda ba za su shiri ba Allah ka yi maganin su Allah ka canza su yadda kake canza yasabil qauman ghayrakum thumma la yakunu Allah ka canza mutanen ƴan kore kaka wanda ba 'yan kora ba waɗanda suke san al'umma ba wanda suke kin al'umma ba waɗanda suke girmama ɗan uwansu ba wanda suke kin ɗan uwansu ba waɗanda suke so kowa ya samu ba wanda yake so shi kadai ya samu ba waɗanda suke kishin addini ba wanda suke kishin demokradiyya ba Allah ka taimaka mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh